إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع إلهي أذقني برد عفيك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله سبق الندى بنواله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله اللهم هينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أننا نعيش في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق نعيش في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وهي هذه العشر الأول من ذي الحجة فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر عشر ذي الحجة قال ولا مثلهن في سبيل الله قال لا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فأكثروا فيهن من التسبيح سبحان الله ومن التحميد الحمد لله ومن التهليل لا إله إلا الله ومن التكبير الله أكبر فأكثروا فيهن من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى من تلاوة القرآن وتعلمه والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والفرج والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف والإنفاق في سبيل الله وإماطة العذى عن الطريق والنفقة على الزوجة والعيال وكفالة الأيتام وزيارة المرضى وقضاء حوائج الإخوان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذاء المسلمين والرفق بالرعية وصلة أصدقاء الوالدين والدعاء للإخوان بظهر الغيب وأداء الأمانات والوفاء بالعهد وغض البصر عن محارم الله تعالى وإسباغ الوضوء والدعاء بين الأذان والإقامة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة والذهاب إلى المساجد والمحافظة على صلاة الجماعة والمحافظة على السنن الراتبة والحرص على صلاة العيد في المصلى وذكر الله عقب الصلوات والحرص على الكسب الحلال وإدخال السرور على المسلمين والشفقة بالضعفاء واصطناع المعروف والدلالة على الخير وسلامة الصدر وترك الشحناء وتعليم الأولاد والبنات والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير وغير ذلك من القربات والطاعات ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هلت أحب الله خيرا للأنام بها النفحات من فيض ونور وعرفات فشمر للصيام بها النحر الذي قد قال فيه إله العرش ذكرا للأنام بها الميلاد يبدأ من جديد إذا ما القلب طهر من سقام وبالحسنات فرج كل ذنب إذا شئت الوصول إلى المرام ألا يا باغي الخيرات أقبل فإن الشهر شهر للكرام إذا استهواك شيطان فأدبر ولا تركن إلى الفعل الحرام أيها المسلمون أما يوم النحر فهو يوم عظيم شرع الله تعالى فيه صلاة العيد ويخرج لها جميع المسلمين مع أهاليهم مبكرين ومكبرين الله تعالى ويستحب الاغتسال والتجمل بأحسن اللباس ويستحب ويستحب الاغتسال والتجمل بأحسن اللباس ويبتعدن النساء عن الزينه إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة هن منهيات عن إظهار الزينة أمام الرجال الأبائد أمام الرجال الأجانب وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وليخرجن تفلات فإنهن خرجن للعبادة والطاعة ويشرع الذهاب من طريق والعود من غيره والأكل بعد الصلاة في الأضحى كما يشرع التهاني والزيارات وإظهار البشر والسرور وألعاب الصبيان للصبيان على حدود الشرع وذبح الأضاحي بدءا من انصراف الإمام إلى آخر يوم من أيام التشريق بعد غروب الشمس بارك الله لي ولكم في هذه الأيام وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم غفر لنا لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نسالك حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحه لا تلهينا اللهم ارفع عنا الوبا والربا والزلازل والقلاقل والبلابل والفتن والإحن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne a kan cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗayanmu kuma mu sani cewa muna rayuwa ne a cikin waɗansu kwanakai masu albarka waɗansu kwanakai waɗanda su ne mahihitan kwanakan duniya gaba ɗaya kai sake kai tsaye wannan kwanakan da muke rayuwa goman nan na farkon watan zulhijja su ne mahihitan kwanakan duniya gaba ɗaya wa'annan kwanakan waɗanda muke a cikinsu yau ga mu a yini na kusan takwas a cikinsu amma wani bawan Allah bai ma san abin da ake ciki ba yana nan bai tashi tsaye ba ya nemi kusanci ga ubangijin shi hadisi ya zo daga jabir dan abdullahi yarda Allah ta tabbata a gare shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mahihitan kwanuka na duniya su ne kwanuka guda goma na farkon watan zulhijja babu kwatankwacinsu ko da ma jihadi mutum ya tahi bai samun wani yini wanda yake kwatankwacin waɗannan kwanakan in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce babu kwatankwacinsu kwata-kwata sai mutumin da ya ɗora gurza huskan shi ƙasa kawai saboda tsananin biyayya ga Allah an rawaito daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu waɗansu kwanakai waɗanda suka hi girma a wajen Allah ta'ala babu waɗansu kwanakai wanda aikin alkhairi ya hi ƙaunatuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama ga waɗannan kwanakan guda goma don haka sai ya ce ku yawaita tasbihi a cikinsu ku yawaita tahmidi a cikinsu ku yawaita tahalili a cikinsu ku yawaita kabbarori a cikinsu ku yawaita tasbihi kuna subhanallah ku yawaita tahmidi kuna alhamdulillah ku yawaita tahlili kuna la ilaha illallah ku yawaita takbiri kuna Allahu akbar wayannan kwanakan ne na ambaton Allah shi yasa aka samu riwaya daga Abu Huraira da Abdullahi dan Umar su kasuwan ne ma suke shiga suna daga sautin su suna kabbarori don su tuna ma al'umman musulmi cewa kwanakai ne na kabbarori Umar bin al-Khattab Amina yana cikin ruhun shi ake jin yana daga murya yana cida takabbara ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tun farkon kamarwa wannan watan ake son musulmi ya yi takabbarori ya yi ta zikirori ya yi ta tasbihohi sai dai na ba hase wato ayyamu tashriqi sun kare su ne kwanakai uku na bayan sallah sai karshen su kadai lokutan kabbarori yake karewa da haka akwai kabbarori waɗanda suke sake su ne tun farkon shigowar watan har zuwa kwana uku bayan sallah akwai kabbarori waɗanda suke iyakantattu ne su ne kabbarorin da ake yi bayan sallolin farilla wato a cikin ayyamut tashrik saboda haka kan musulmi yayi rauni a cikin waɗannan kwanakan ya yawaita dukkanin ayyuka waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga Allah wato malamai sun yi hudubobi akan falalar wa'annan kwanakan ba sai na maimaita ababen da suka faɗi ba amma a dunkule a mulmule duk wasu ayyuka na alkhairi da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah ana son mutum ya yawaita aikatawa karatun alkur'ani koyar da alkur'ani istighfari biyayya ga iyaye sadar da zumunta ziyarta yan uwa makusanta watsa sallama ga musulmi ciyar da abinci ga bayin Allah ƙoƙarin sulhanta tsakanin mutane umarni da aiki mai kyau da hani game da mummunan aiki tsare halshe da kame al'auranka game da abin da Allah baya so kyautata ma makwabta girmama bako ciyarwa a cikin hanyar Allah gusar da ƙazamta daga hanya ciyar da mata ɗaukan nauyin iyali wato kula da marayi ziyartar marar lahiya biyan bukatun yan uwa salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamewa game da cutar da musulmi bi sannu-sannu da waɗanda suke ƙalƙashinka wato sadar da a alaƙaƙa da ‘yan uwanka abokaninka da abokanin iyaye addu'a ga ‘yan uwa a halin ɓoye ba wato mayar da ababe na amana da cika alkawali da kuma ƙoƙarin wato taimaka ma wanda yake cikin halin kakanikai da ka mai gani game da kalle-kallen haram kyautata arwalla da cika ta da kyau yin addu'a tsakanin kiran sallah da ta da ikama karanta suratul kahfi a ranar juma'a zuwa masallatayya da kiyaye salloli cikin jama'a wato tsare sunnoni waɗanda suke na rawatib na filfili kwaɗayi a wajen yin sallar idi wato kuma da halartar sallar idin da wuri-wuri mutum ya je ya ta ambaton Allah yawan zikirori a bayan salloli wato ƙoƙarin aikata ƙoƙarin neman halal mutum wannan ma ibada ne da ƙoƙarin sanya farin ciki a cikin zukatan musulmi a kowane lokaci wannan ma ibada ne da tausaya ma masu rauni da ƙoƙarin aikata abin alkhairi da nuni zuwa ga ayyukan alkhairi da ƙoƙarin wanke zuciya da wanke ƙirji game da ƙeta da baƙin ciki da takaicin musulmi masu imani wato da karantar da 'ya'ya maza da mata taimakekeniya tare da musulmi cikin duk wani abu na alkhairi kai da dukkanin sauran dangin nau'o'in ayyukan ɗa'a duk wanda yake neman alkhairi duk wanda yake neman kusanci ga Allah wato kar yayi sake wannan kwanakan su shiga su fita bai aikata ba domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne kwanakan da aikin alkhairi ya fi soyuwa ga Allah kenan ko da Allah yana son ayyukan alkhairi cikin kowanne kwanakai amma sai dai wa'annan kwanakan Allah ya fi son aikin alkhairi kuma ana lullumka shi ba ɗaya yake ba da sauran wato ayyukan alkhairai a cikin wa'ansu kwanakai wa'anda ba su ba cikin shi ne ke da kwai wata babbar rana ita ce rana arafa ranar da shaidan ke yi ne cikin zillimi da takaici da bakin ciki da zugi ranar da shaidan yake cin kanshi cikin kunci da takura babu wata rana in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda shaidan ya hijin kunci da bakin cikinta kamar rana arafa musulmi ya tashi da azumi in ya samu ya azumci waɗannan kwanakan guda tara gaba ɗaya in kuma bai samu ba to kar yarda shi dan ya ha'ince shi ya kasa azumtar azumin ranar asabar wanda asabar ne ake kyautata tsammanin za a yi arafa kenan ya halatta a azumce ta duk wato wani wasu bayanai da mutane suke ta kokarin nema da ƙarin bayani wato zance ne haɗaɗɗe sananne a wajen malamai cewa babu damuwa ana azumtar ranar asabar ko da wato ta haɗo ko da asabar ta haɗo arafa ta hada asabar ko ashura ya halatta musulmi ya azumce ta wancan hadisan wato bayanai ne waɗanda wato suke da faɗin gaske babu buƙatar sai an kawo su daki-daki amma ya ishe ka tankaɗe da rairaye da malamai suka yi kuma mahi yawan malaman duniya a bisa haka su cewa ya halatta idan arafa ta fada ranar asabar ko ashura a iya azumtar ta babu wata damuwa babu wata takura buguguwan kabilai ne suka yi nuni akan haka na haka kar mutum ya tsaya shi dan ya ha'ince shi yana ta tsammani har ya zo ya kasa azumtar wannan yin saboda haka azumin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa yana karkare zunubai na shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo saboda haka yaushe mutum yake tsayawa tsammani yaushe mutum yake tsayawa wato indo ina a'i game da wannan babbar gara basa wadda babu tabbashin ta maimaito yana da wato rai abin na gaba ya mu bayan Allah mu sani cewa akwai wata babbar rana ita ce wato ranar da Allah ta'ala ya yi umarni a yanka dabbobi domin neman kusanci zuwa gare shi wannan ranar ita ma ɗaya ce daga cikin waɗannan kwanakan guda goma masu albarka kwanakan da manya-manyan ibadoji suka tattaru a ciki sallah sadaka azumi sannan haka ma hadda hajji yawmal hajjil akbar a cikin waɗannan kwanakan ne saboda haka wannan rana ana son musulmi ya yi kwaɗayin yin sabko zuwa masallacin idi tare da kyaukyawar shiga tare da sanya kaya waɗanda suke wato kyawawan kaya wanda Allah ta'ala ya hore mashi idan ma babu sabi ba dole bane sai sabi ya wanke wanda Allah ta'ala ya hore mashi ya sanya su ya yi ƙoƙarin halarta wato masallacin idi tare da dukkanin iyallan shi kaf manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarni a ranar sallar idi a fuddo kowa da kowa ya fita tsofaffi da matasa da yara da 'yan mata kai hadda mata masu haila manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a baro su gida wato mai gida ya kwashi iyallan shi gaba daya su tafi wajen idi ya rufe gidan shi ya kage ya yi kokarin daukan matakin tsaro saboda akwai barayi cikin musulmi waɗanda su wannan damai suke jira kawai musulmi ya yi sake ko da ma ibada ya je ko da cikin ka'aba ya je bai dame su ba su za su zo su kwashe mai abadi saboda haka musulmi ya yi kokarin kiyaye dukiyan shi da kiyaye gidan shi a lokacin da zai fita tare da iyallan shi su fita bisa hanya suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd ko kuma su ta maimaita kabbara ita kadai ko hailala wato dukan wannan ya zo a cikin wato maganganun magabata na sahabbai da tabi'ai cewa mutum zai tafi yana ambaton Allah ne bisa hanya kuma ba zai gabaci ba har sai ya je masallacin idi har yayi zauna a masallacin idi ba wai ƙuri zaye da kunnuwa ba yana sauraron wani mai wa'azi na cewa a bada sadaka ko ka a bada abin da ke daidai shine zai yi takabbarori a wannan lokacin zai yi takabbarori da ambatan Allah a wannan lokacin lokacin da ya halarci masallacin idi wannan shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai gabace ba game da kabbara da ambatan Allah sai lokacin da liman ya zo idan liman ya zo yayi kabbara shi ma yayi kabbara idan liman ya zo yayi kabbara shi ma zai yi kabbara don haka ayoyin ƙur'ani ne suka ambata cewa wa'annan ranaku ranaku ne na kabbara kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'ummar tashi ana son musulmi ya yi kwaɗayin bayan ya yi kwaɗayin samun sallar idi to kuma ya yi kwaɗayin sauraron hudu ba ba daidai ba ne ga musulmi da inda aka sallame sallah ya yi ta ƙoƙarin tashi kamar ana ƙyamukar shi yana ƙoƙarin tashi ya ruga ya tafi gida ya yanka dabba shi abin da ke daidai shine musulmi ya tsaya sauraro hudu ba lalle hudu ban nan ita ma tana cikin sallar idi domin saboda sallar juma'a ce ake gabatar da hudu ba sallar idi kuma sai a jinkirtar da hudu ba amma bai kamata ba musulmi ya dora sake yana tafiyan shi ba ya tsayawa sauraron hudu ba sannan bayan haka musulmi yana da damar ya yanka abin da Allah ya hore mashi na wato na layya cikin dabbobin da ya halatta a yi layya da su wato tun daga raƙumma zuwa shanu zuwa awaki da tumaki tare da kiyayewa cewa lalle waɗannan dabbobin ba a yanka waɗanda ba su cika shekarun da malamai suka ambata mamu ba idan mutum ya yanka kuma wanda ba su cika wannan shekarun ba to tabbas babu malamin da ke kwankwanton cewa layar shi ba ta yi ba ko da naman shi ya yanku zai iya ci to zai ci ya ci nama amma da lada ta layya ta riga ta su bulbulce mai wanda yake son ya yi ibada dole ya bincika ya je ya ake yi kuma dole ya kiyaye ya bi tsari domin ibada wadda Allah ta'ala ya sanya bayan shi tsari gare ta yanda yake so haka ake yi in kuma kai kai yanda kake so to sai barka da kayanka saboda haka lalle ne wannan babbar ibada wadda take maimaituwa ga musulmai daga shekara sai shekara bai bukatar musulmi yayi kwaɗayin aiwatar da ita idan Allah ta'ala ya ba musulmi iko na yin layya ba a son musulmi ya yi sake ya kiya ba a son musulmi ya rauni akwai wato hadisi wanda manzon Allah sallallahu yake cewa duk musulmin da yake da ikon yin layya kuma ya ki layya to kar ya saki ya karato masallacin mu kar ya saki ya karato masallacin mu kuskure ne wasu matasa su dora tsammanin cewa ba a layya wai sai an yi aure don haka shi har ma yana iya sayar rago ya ba mamashi amma shi ba zai yi ba kenan kana nihin mammata ta yi aljanna kai da inda Allah aje ka ba matsala don haka dole ne wannan gwagwarmaya ake cikin irin idan wata gare ka ka yi layyaka makanka ka yanke sai ka ɗauki ragon ka ce gaba ɗaya ka ba mamma nama kai ba ka san komi ciki ka yi daidai amma wajen ibada ba a san mutum yana ja da baya baya yana tura wasu ko da iyayen shi ba a san kana ja da baya baya wajen ayyukan alkhairi kana gabatar da wasu ko da malaman ka wajen ibada gwagwarmaya ake wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun Allah ta'ala cewa ya cikin wannan ne masu gwagwarmaya masu tserere masu rige-rige ya kamata su yi kowa da ya dora kokarin ya ga ya wuce baban shi wajen neman alkhairi wajen neman kusanci ga Allah dalibi ya dora kokarin ganin ya wuce malamin shi haka ake yi ba wajen wajen abubuwan duniya nan ne ake yi hita manya da tsofaffi da malamai da masu falala amma aka ce wannan ibada ce kowa ta kan shi yake yi haka kowa duk wanda Allah ya hore mai abin yin layya babu laihi mutum ya sai mai iyayen shi dabbobi su yi layya idan shi yawon kanshi amma kamata ba shi kyale kanshi wannan kamar jahilci ne kai ka kyale kanka ba kai ba sannan ka dora kokarin taimaka ma wani kai kana kallon kanka ta zuru ko gwabaro ko mara aure kana tunanin wai sai da aure ake layya ba a layya dan alfahari ba a layya dan jiji da kai ko dan takama ba a layya dan nuna isa ba a layya dan a ci nama ba a layyadan ka a faɗa ma ‘ya'yana magana ana yin layya ne saboda Allah layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yana luhuttaɓuwa minku Allah ta'ala ya ce babu abin da zai amfane shi cikin dabbobinku na layya sai kawai tsoron Allah da kuka yanka takawa da ikhlasi wanda kuka yi ma Allah ta'ala wajen laishi kaɗai ne wato Allah ta'ala yake da bukata saboda haka bayan Allah 'ya'yan musulmi matasa maza da mata akwai buƙatar kimci da kama jiki da biyayya ga Allah hatta ranar sallah domin babu hujja ko dalili wanda ya ce ranar sallah 'ya'yan musulmi 'yan mata su hito su turtumɓur suna yawo babu wani dalili ko ta hujja wanda ya ce sallah an yahe budurwa diyar musulmi ta iya hutawa ko bata rihe jikinta ba ko bata sanyo sutura irin ta musulunci ba ta iya bayyana cirecinta ta iya hutawa ta yi kwalliya tana wato barbaɗi bisa titi tana nuna ma mutane babu wani dalili kamar yadda muka sani cewa shari'ar Allah a kanki kafin ranar idi to tana nan a kanki har ranar idi dole ki kiyaye da haka duk iyan musulmi ko da wajen zuwa masallacin idi ne bai halatta ba ta yi kwalliya rangaɗaɗɗen ta kama hanya ta tafi wai idi za ta tafiya wannan kuskure ne domin manzala sun sallam shi yayi umarni a ɗora huddo hatta 'yan mata budurwai hatta mata masu haila su ta yi masallacin idi amma sai dai akwai kiyayewa akwai kame kai dole ta san za ta tafiya tsirara to ta yi zaman ta gida wallahi tallahi ya yi mata alkhairi da ta je ta kwaso fitina ta cutar da wasu ita ma ta kwaso zunubi ta yi zaman ta gida ya fi da haka cikin wato kamala da sutura irin ta musulunci ake fita a tafi wajen wato idi ga 'yan mata 'ya'yan musulmi ba yau za ki fita bane bayan kin ringa da kwalliya sai ka ce za a kai ki ɗakin mijinki sai ka ce wata amarya za ki tafiya masallacin idi ki kwalliya kina tafiya kina kina ya mutsar labba bisa titi wannan kuskure ne babba 'ya'yan musulmi dole sai sun kiyaye akwai kwalliya wadda haramun ma ce kwata-kwata ko a idi ko ba a idi ba daga ciki akwai shafa yambo babu hujja akan ɗiyar musulmi ta ɗauki yambo ta yatsa ga kanta tana ƙoƙarin sai ta mai da gashin ta baki wannan kuskure ne sanannen abu ne ballantana namiji daɗa da ya haka shi wannan ya zama cikin layin tsinannu sai da ya tuba kuma ya mutu a haka to ba shakka wannan yana cikin tsinannu domin hadisin mazala sallam ya yi nuni akan haka babu hujja akan iyan musulmi ta bar aka yi zaƙo zaƙo kamar sabuwar maiya wai tana ganin cewa wannan shi ma wani nau'i ne na kwalliya wasu ma har da ƙoƙarin zuwa wajen masu sai da ire-iren akaihun domin koyi da turawa ko arna ko wasu akaihu da ake yawo ana sayarwa wai su ma ƙarin kwalliya ne ina ke ina su mu addinin mu mai tsarki addinin musulunci wanda ya karantar da mu tsabta da tsarkake jiki kace a kaihu babban ibada ce domin saboda yana cikin khisalul fitra wanda ba a ma yarda ba musulmi yana barin su tsawon wani lokaci dole ki ɗaura ai da ake neman ki yanki su duk lokaci zuwa lokaci yanzu har za su zama abin ado gare ki kina sosa soshe da taɓa taɓe duk dauɗa tana dankarewa nan ciki tana haɗewa da kitsan dauɗa sai kin sa hannu cikin abinci mai zahi sannan kitsan ya narke ya bi abincin ki ci datti ƙarshe ki samu matsala annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wato duk da kasancewar shi annabi ne wanda ke karantar da al'umma kuma cikin addinin shi akwai likitanci akwai kula da kiwon lafiya saboda haka wannan kuskure ne ga ƴaƴan musulmi kuskure ne ga diyar musulmi ta yi kwalliya ta sanyo hullar gashi wata akwai wasu hullunoni wadda idan Allah ya jarraba wata da rashin gashi sai ta nemo irin wannan hullai ta labta ga kai wadda take da kitso ko take da wani gashi wannan bai dace ba a shari'ar musulunci yin haka kwalliya ce wadda take haramtacciya cikin kwalliyar da bata kamata ba mace ta yi a ranar idi da ma ko da ranar da za a kai ta gidan mijinta ne wa'annan kwalliyar da nake zanawa haramun ne gare ta akwai ƙara gashi ko na doki ko na kaza oho duk ma gashin da za ta ƙara ko ma na menene wannan bai halatta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba ba wai ke da baki da wani uzuri ba ko amarya da za a kaiwa gidan miji sai dai a kai ta haka nan ba gashi amma bai halatta ba a nemo wani gashi a ƙara mata an ga in uzuri ne ya amarya ta hiki uzuri ita da za ta yi kwalliya mai ma'ana don mijinta amma ba a ba ta damar ta yi ba to ke saboda mi za ki ƙara hau da rabon sai kin sha kashi a lahira babu damar mace ta yi wa'yansu kwalliyoyi suna da yawa kamar irin kace gira da rage ta kamar irin wato sayan wannan gashin wanda ake ƙara ma gira akwai wato kwalliya cikin kwalliyoyin da 'ya'yan musulmi suke mata ta karkare haƙori a murmure su a karkare su dole sai ta saki shirya wai tana ganin wannan tana ƙara mata annuri da haiba wannan kuskure ne manzon Allah ya cine ma mai aikata haka sannan haka da caccake kwalliya ta caccake a kama fatar jikinki ana caccakawa da ciya sai an yi o a gare ki ko a goshinki ko a hannunki ko a wani bangare na jikinki wannan ma kuskure ne wadda take aikatawa ita ma tana cikin layin tsinannu wanda hadisi hadisai sun zo suna ambata wasu nau'ika na kwalliya cewa masu tsinannu ne ƴaƴan musulmi wuyanku da ku zama cikin tsinannu ku yi hankali ‘ya'yan musulmi maza dole sai kun kiyaye kuma ɓangaren aski tun daga aski ana gano ɗan ƙwarar da ɗan banza saboda haka dole ne ka bambance kanka da ɗiyan banza a wajen aski zamana askin ka irin na ɗiyan ƙwarai ne ‘ya'yan musulmi masu koyi da magabatansu na kwarai ba masu koyi da yahudawa ba ko arna ba wanda ɗabi'un kafare ke birge shi ba dole zamana kai musulmi ne mai kishin addininka mai son kullum a ganka tare da kamala da sifa ta addini mu tuba zuwa ga Allah baki ɗaya mu musulmi mu sani cewa lokacin idi lokaci ne na farin ciki da yi ma juna barka da yi ma juna kyaututtuka da ziyarar juna da sakin fuska da sakin zuciya ba daidai ba ne musulmi ya waye gari ranar idi na musulmi cuncun a busan kama ɗarira kama hadari ya haɗu gabas wannan kuskure ne duk abin da yake damun ka ka saki zuciyanka ka wanke ta domin ranar idi ranar bayyana farin ciki ne ga yan uwa ranar gafara ne ga yan uwa ranar wato yi ma yan uwa barka ne haka sahabban manzo Allah sallallahu suke da an kare sallah suke yi ma junan su barka suna neman Allah ya karbi abubuwan da suka aikata na alkhairi saboda haka ya mu bayan Allah a bangaren layya ana fara yanka dabbobin layya tun bayan sallar idi har zuwa rana ta ƙarshe daga cikin ayyamu tashriqi sune kwanakai uku bayan ranar sallah wato idan rana ta faɗi to shi nan in baka samu ka yanka ba a wannan lokacin sai dai ka tarbi gaba idan Allah ta'ala ya hore Allah ta'ala ya datar da mu baki daya sai da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول